الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه نعم تو ana magana ne akan mu'jiza annabi ya zo da wani abu wanda keta al'ada dama shi dan adam a yadda Allah yi shi ya san iyakoki na al'adun rayuwa ya san haddodi da Allah ya ajiye a ilimin fiɗirarsa da ya ga ruwa ba zai girga ciki ba ba kuma zai taka shi da niyyar itafiya a kai ba rayuwarsa ta gaya masa in an da taka limewa za a yi a halittarsa idan ya ga wuta tana balbali ba ikon ya sa hannu ko shiga ciki al'adar rayuwarsa ta gaya masa cewa an shiga halaka za a yi to da ire-iren waɗannan da ba iyaka to kurin sai ga wani ɗan adam ya zo da wata ƙa'ida wacce ta keta wannan al'adar ya gaya wa mutane ce ni daga Allah nake kuma hujja ta maga ta nan suka ce ka nuna mana wani abu wanda zai nuna mana cewa haƙiƙa daga Allah kake duk tashin hankalinmu sai dai makura sai ya ce da wata sauko ƙasa kamilu zaki a dutsen abu ƙubaisin sauko ƙasa sai ga wata ina silmiyowa duniya ina ina daƙaƙowa ina tahowa ina cewa ala fashadu ku shaida kun ga wannan to yanzu wannan abin da suka ce in kai annabi ne yi abin da zai gigita mu yayi wannan abin kamar Allah yana ce musu wannan fa da gaske yake ni ne din na aiko shi wannan aikin ya kaman lisanul hali na hadara Allah ina cewa mai gaskiya ne ba kokonto ku bi shi cikin duk abin da ya zo muku da shi To.
Wa shahidun ala sirrihi ma ya ƙuluhu.
Kuma wannan abin da annabin ya aikata mai shaida ne a bisa gaskiyarsa cikin duk abin da ya faɗa.
Wa haza kafin.
To wannan ya wadatar. Idan muka tsawaita bayani za mu fita daga buƙatar da muke da ita bukatan mu dai bayani ne akan darajojin shugaba da bayanin mu'jizozin manzan Allah to faman arada tattabu'uhu wajadahu mustawfan fi musannafati a'immatina rahimahumullah wanda yake nufin tatabbu'ahu bibiyar wannan abun zai same shi cike a cikin littattafan shugabannin mu Allah ya ji kansu
annubuwatu fi lughati man hamaza ma'akuzatun minan naba'i to ita yanzu zai fara bayani akan ma'anar ita annabta me nubuwa to sai ce ita kalmar annabta a kalmar larabci nubuwatu ake kiranta to amma wasu daga cikin larabawa ba nubuwa suke cewa ba nubu'a nubu'a suke cewa nubu'a to sai alƙali ya ce ita annabta a cikin yaren waɗanda suka ce nubu'atu ake kiranta nubu'a
ma'khuzatun minan naba'i an ciro ta ne daga kalmar naba'u labari kalmar labari to daga nan sai aka samu nubu'atu
wa huwa al-khabaru shine labari kenan wa qad la yuhmazu على هذا التاويل تسهيلا to akan samu waɗansu kuma a yaren cewa nubu'a ɗin sai su yi tashilin hamzar sai su ce nubuwa Mm.
والمعنى أن الله تعالى أدلعه على غيره ma'anar wannan shine shi wanda isufanta da wannan siffa ta annabta ubangiji yana dalilin da isa aka kira ta annabta shi kuma mai sir mai wannan siffar aka kira shi da nabiyu to dalili saboda ubangiji tabaraka wata'ala ya tsinkayar da shi akan gaibu akan ilimin fake ilimin ɓoye gwargwadon mukamin da'irar annabtarsa kowanne gwargwadon iyaka matsayinsa gwargwadon yadda aka shata masa da'irarsa wani an shata masa kamar faɗin misali kamar faɗin ɗaki shi ne kamar unguwa ce ko gari mutanensa to a iyaka maukifinsa na wannan matsayin sai Allah ya tsinkayar da shi waɗansu labarai da su waɗannan mutanen ba su san wannan labarin ba wani faɗin annabtar tasa ya kai faɗin gida shi kenan iliminsa na gaibu ya ya fi na wancan to shi ku shugabanmu ya tunkare min kafin ila kashin eh min daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya daga nan ƙasa zuwa saman sama shi wannan zatin nasa sai da ya ƙulla alaƙa daga mahudan rana ya ƙulla alaƙa da mafaɗar rana ya ƙulla alaƙa da ƙarshen dama ya ƙulla alaƙa da ƙarshen hagu daga nan dandagariyar ƙasa sai da ya ƙulla alaƙa har zuwa al'arshi saman al'arshi shi kaɗai ne ke da wannan to saboda aka sai aka sanar da shi gaibu ilimin fake eh Allah ne ke sanar da su da aka shi shugabanmu da ya zo sai da ikarance labarin duniya min awwalihi ila akiri gayi za mu zo nan gaba ko hadisin da da na sayyidina huzaifatu bin al-yaman da na sayyidina umar yace shugaba da idan gai mana hudu ba bai daina hudu ba ba sai da ya faɗi labarin tun daga farkon duniya har sai da yi mana labarin sanda na ƙarshen aljanna ya shiga na ƙarshen wuta ma ya shiga huzaifatu bin al-yamani ya ce tun magar tun asuba wata ran da aka wayi gari kamilu zati ya hau kan mumbari ya hudu ba idin ga hudu ba idin dinga hudu ba idinga magana idinga magana bai daina magana ba sai da rana ta yi zawali wannan ya fita daga da'irar dan adam dan adam ya haka mutuwa zai yi ya dinga yi idinga magana idinga magana bai daina ba sai da la'asar ta yi aka yi la'asar ya koma kan mumbari idinga magana idinga magana bai daina ba sai da aka yi magarwa ya dinga yi haisha zai fayi ce billahi lazi bai ban labarin wani abu dan karami ko babba ba sai da ya gaya mana shi a gurin ya ce mutum zai ja ragamar mutum 300 ko mutum 100 billahi lazi annabi bai sauka daga wannan mambarin ba sai da ya gaya mana labarinsa ya gaya mana sunansa ya gaya mana sunan uwarsa da ubansa ya gaya mana yadda zai rayu ya gaya mana akan abin da zai wannan aiki to shi ne to kaga na biyu kenan eh
wa a'lamahu annahu nabiyuhu kuma Allah zai sanar da shi cewa kai din nan annabi na ne ba zai yi annabin Allah ya zo duniya kuma bai san shi annabi ba ne saɓanin da'irar bayan Allah wani yana nan da babban matsayi a gun Allah amma billahi shi kansa bai san ko me shi a gun Allah ba amma in annabi ne Allah zai gaya masa cewa kai annabi ne fa kai annabi ne kana tattare da wasu asarare masu ƙarfi amma shi wali na Allah manyan rijalu waɗanda Allah ke ba su istifa'i wani har ya mutu wallahi bai san bai san komai a tare da shi
fa yakunu nabiyyun munabba'an to sai ya zama na biyu awon fa'ilu kenan fa'ilun bi ma'ana maf'ulin eh fa'ilu da ma'anan mafa'ul wannan gurin yan larabci ne dama kakan ce rajulun jarihun kaga majruhu kenan wanda aka yi masa miki sunan mafa'uli a ce majruh to amma sai a ce jarihu za a ce ko qatilun maqtul kenan Mm, to kamar nabiyu munabba'un kenan Mm.
aw yakunu mukhbiran amma ba'athahu Allah ta'ala bihi ko kuma ma'anan nabiyu a nan ya zama mai ba da labari da abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko shi wa munabbi'an bima atla'ahu Allah alayhi kuma ya zama mai ba da labari da abin da ubangiji tsinkayar da shi a kansa fa'ilun bi ma'ana fa'ilin to ya zama fa'ilu ne a awon fa'i- a- a- a- a ma'anar fa'ilu
wa yakun wa yakunu inda man lam yahmizhu To.
min an-nabuwati to sai ma'ana ta biyu kalmar nubuwa akwai waɗanda su a gurinsu ba nubu'atu ake cewa ba nubuwatu ne a gurinsu dama ƙa'ida kenan sai to shi daga wannan minan nabuwati daga ainihin wato tudun jigawa ne Mm, tudun ƙasa shine nabuwatu
wa huwa martafa min al-ardi shine abin da ya ɗaukaka a ban ƙasa ya tudu haka to nabuwatu ake kiran wannan to sai aka ce nubuwa daga wannan abin aka samo shi Mm.
ma'anahu anna lahu rutbatan sharifatan ma'anar wannan shine shi wanda isufanta da nubuwa wacce aka tsagota daga nabuwatu to ina da wani matsayi ne in kowa a ƙasa yake to shi a sama yake tafa tafa tafa tafa har zuwa kan shugaban annabawa shugaba muhammadu alayhi salatu wassalam
wa makanatan nabihatan inda maulahu yana da wata daraja mai ban mamaki a gurin ubangijinsa shine annabi muhammadu innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zal arshi makin muta'in samma amin Allah kuma yana ga mu yace wa ma sahibukum bi majnun to saboda haka shine yake da wannan da haka shi isa shugaba alaihi salatu wassalam duk wanda igan shi ganin na zahiri ne ko ko ganin na ma'ana ne ganin ma'ana shine kamar yanzu ai kowa yana ganin shugaba malam tunda kullun sai kaji an faɗi sunansa kullun sai an gaya ma cewa shi ba na wasa bane kullun kana farkawa da daddare sai kaji ana ashhadu anna muhammadar rasulullah a nan za ka ji a china za ka ji a india za ka ji a kowane lungu da saƙo na duniya a dukkan wannan lokacin sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to ai ko daga nan ma ya isa ko ko daga nan ma ya isa to
munifatan to yana da wata daraja madaukakiya a gurin Allah shine munifa darajar sama sama take yi sama kullum darajar manzo Allah sama take yi sama take yi darajar tafiya to Allah ba shi da iyaka ya ce kuma shi shugaba wato ziku watan inda zil arshi makin mai matabbaciyar daraja ce a gun Allah to tabbatar darajarsa yadda ƙudurar Allah ba ta da iyaka haka kullum wannan tamkini na matsayin annabi tafiya yake yi yau matsayinsa na yau to saurari na gobe in ka ga na gobe cewa za ka yi na yau kamar ba matsayi ba ne na jibi kuma haka ne isa ya ce da shi walal akhiratu khairul laka min al ula eh kai da ta karshen ka kullun ta fi ta farko kullun mintin ka na yanzu na gaba in yazo matsayin ka ya kuma cirawa haka Allah yi shi kowane dan adam kullun burinsa ya samu taraki kullun burinsa ya samu taraki to amma Allah bai rubuta wannan ka'idar tabbatacciya akan wani dan adam ba sai akan annabi wani idan ya waiga sai ya ga bara ya fi matsayi ma akan bana bana abin ya lalace sai a yi ta kokari a yi ta addu'a sai a ƙara wata shekara ta sai an dan fi an dan fi bara kaɗan to haka wani lokacin a ga kuma an samu ci gaba to shi shugaba ne kaɗan haka Allah ya ce kullum gaba zai ta yi kullum to kaga daga wannan nubuwa ta tabbata ta tabbata akan ta naba'u ta labari ta tabbata akan ta nabuwatu ta ɗaukakar daraja kullum kowa ya san manzon Allah maɗaukaki ne hatta kafirai sun san annabi maɗaukaki ne
فالوصفان في حقه مؤتلفان kaga waɗannan siffofin baki ɗayansu a haƙƙin manzan Allah duka tabbatattu ne kuma an saba da su
وأما الرسول amma ma'anar rasulu manzo wanda yake ɗan aiken Allah
فهو المرسل shine wanda Allah ya aiko
ولم يأت فؤول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا yawwa mursalu wato awan fa'ulu kaga rasulu kenan da ma'anan muf'alu mursalu a luga ɗan kaɗan ne to wannan ɓangaren 'yan lugar larabci kenan Hmm.
وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه ma'anar shi rasulu shi ne aiken ubangiji umarnin Allah gare shi ya ɗauko wani saƙo kawo gurin wanda ya aiko ɗin kaga da Allah ya ga annabi Musa yana zuwa wadil muƙaddasi sai sai Allah ya ce ya Musa annabi Musa ya ce sai na ji an kira ni ban ji farkon kira ba ban ji ƙarshen kira ba kuma ba ta kunnina nake jin kiran ba ta dukkan kafar gashin jikina nake jin kiran sunan ubangiji kiran ubangiji da yake mu ce innaka bil wadil innani ana allah da ka hango wutan nan ba ba wai wuta bace kai ladabi a gabana kake yanzu yace da shi wa ma tilka biya minika ya musa ga wani abu ne me a hannunka ke hiya asaya sandana ce sandan nan tawa ce kace taka ce ka ce taka ce haba musa ai komai na Allah ne to tun da kace taka ce bari a nuna ma an kai da awa da abu naka ne bala'i zai zama ma jefar da shi yana jefar da shi ta zama miciji da bai ce sandarsa ba ce ba micijin za ta zama ba wani abin za ta zama mai ni'ima amma sai ya ce ai tawa ce to da zarar dan adam yana tutiya da abu ya ce nasa ne a shi kenan ka gani ya ce inna ma'utituhu ala ilmin indi wannan dukiya ta wuce Allah ya ce hallaka ka za ta yi to shi kenan ya gaya masa ya ce jefar da ita ta zama miciji ya je ya ce kama ta i kama ta da i gama shirya masa wannan abubuwa ya ce to izhab ila fir'aun tafi gun fir'auna can za ka innahu daga ya yi dagawa annabi musa yana jin ƙarajin fir'auna gashi shi ma don ƙudura ce kawai allah ya tseratar da shi tun kan a haifi annabi musa fir'auna yake bala'i a duniya ya taso itarar da bala'in fir'auna amma yau allah ya ce da shi izhab ila fir'auna innahu daga ka da bugun fir'auna ka je ka hana shi wannan dagawar mala ai ai aiki sai Allah risala ce tana da ƙarfi isa kamilu zati yace ita annabta nauyinta ba ƙaramin nauyi ne da ita ba innal lirrisalati a abad ita annabta nauyi ne da ita ba ƙarami ba ce wani in an jinkira masa nauyinta durƙusawa yake to saboda haka Allah ya ce ya tafi to kowa gurin wanda za a aike shi haka za a gaya mar ka tafi gunsuwa ne ka hana su abin da suke yi wani zai wayi gari a cikin tsarinsa ina cikin wato tsari na tunda tsari ne na Allah su annabawan ba Allah ya ajiye wata ka'ida ba ne cewa in zan aiko annabi zan aiko shi kasaitacce mai ƙarfi mai dukiya mai jama'a ba lalle ba ne ta yi yana cikin mutane masu masu rauni amma Allah zai ce haka za ka yi komai abin da zai faru ya faru wasu annabawan aka yayyanka su annabi annabi nuhu Allah ya ce shekara dubu ba hamsin ya yi kullum mutanensa sai sun sai sun masa duka kuma aka je shekara dubu ba hamsin ɗin ‘yan wanda suka bi shi ‘yan kaɗan ne wani kuma Allah ya aiko shi da ƙasaita da mulki da iko irin su annabi su annabi Suleiman su annabi Dawud to wasu Allah ya ba su ƙarfi waɗannan to ba yadda Allah bai iya ba to Allah dai zai ce da wannan manzo tafi gunsuwa na kaje ka kira su shi ku shugabanmu sai rabbul izzati ya ce wa anzir ashira ta kal'akarabina lokacin aike yayi ya shugaba to danginka na gidan nan banu hashim da banul muttalibi ka kira su ka shigar da su addinin Allah ya kira su ina kiransu rabbul izzati ya ce to za a yi maka ƙari za a ƙara buɗe da'irar ka ya rasulallah yanzu mun maka wato bypass guda ɗaya shine wato ashira ta kal'aƙarbina to an maka wannan ganuwa to ga ganuwa ta gaba kuma ga wani bypass ɗin kuma shi kuma litun zira ummul qura wa man haulaha maka da cikin gari gaba ɗaya da ƙauyukan maka suna wuyanka yana yin wannan sai aka kuma shata wani bypass ɗin kuma Allah ya ce kuma arsal naka illa ka fatallin nas bashiran wani zira dukkan ɗan adam ɗin da ka gani a doron ƙasa kai hujjar Allah ne a kansa ba wai wani gari ba ko maka ko ina dukkan bin adamu da yake doron ƙasa yau aikinka ne ka kira shi zuwa ga Allah to yanzu a cikin sirrin nuraniyar manzan Allah sai mutum ya ce to ta yaya wannan umarnin da Allah yi masa ya yi shi to ba wanda bai yi ba billahi lazi dukkan akwani sai da annabi ya kai sirrin Allah ya ajiye da bai wannan aikin ba yanzu ba za mu yi sallah nan ba da bai wannan aikin ba a ƙauyuka ba za ka je ka ga masallatai ba da bai yi wannan aikin ba ba za ka shiga cikin garin turawa ƙasashen turawa kaga an yi sallah ba duk sai da ya ce wa ma naka illa kafatan linnasi bashiran wani zira duk ya yi wannan aikin da in shirya hanyoyin kamar wuta ce a yi a yi wayarin a yi wayarin to sai da yi wa duniya wayarin gaba ɗaya na addinin Allah shi kaɗai ba da taimakon kowa ba saboda shi ne annurin rabbani haske na Allah zalla da ya turo shi ya gama wannan aikin da bai wannan aikin ba ba sahabin da zai iya tsallaka ko ina ya kira mutane ga Allah saboda haka yi wannan aiki sai kuma rabbul izzati ya ce da'ira ta gaba dukkan wani abu da na halitta ko mai rai ne ko sandararre ne ko ruwa ne ko mala'ika ne ko dare ko rana kai annabi na ne zuwa gare su ce tabarakan lazi na zalar furkana ala abdihi ba na so kama da furkanu ba yanzu wannan ƙur'anin mutane garin maka kurin na aika shi to ya fi ƙarfin garin maka ya fi ƙarfin dukkan mutane gaba ɗaya ya fi ƙarfin gaba ɗayan jamadatu ya fi ƙarfin dukkan halitta ulwiya da sufuliya da aka tun da ka zo da shi kai annabin kowa da komai ne yasa ya ce tabarakan lazina zural furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira ƙarfin zuwansa da ƙur'ani ya kai duk abin da ya kalla yi masa magana ice ya sada shi da Allah yasa da wani yazo an ce abubuwan mamaki ne da kai ni ma nuna mun abin mamaki sai ce ga kwanan kasashen je ka tambaye shi ni waye kan ya zo ma sai iji kowace tsakuwa tana magana tana kiran sunan manzan Allah saboda shi nazirul alami ne wannan sahabi da ya ce da shi tarin dabbobi na to da su na mutane ne a can garin haibara nake kuma ga na a madina yanzu ina zan iya koma can ni kuma tun da na ganka walla ba zan rabu da kai ba An- ga ka kuma in rabu da kai in bu akuya ba zai yiwu ba Ban san dai ya za a yi ba amma na mutane ne ba na ba ne sai ce to je ka ɗebi ƙasa ka watsa musu yana cikin masallaci shugaban yace ka je ka ce ka watsa musu ka ce injini ko ce ta koma gidansu to shine nazirul alami ne ke ya je ya ce inji shugaban halitta ya ce ko ce ta tafi gidansu ai da suka yi sunkuya suka tafi ko ce ba ta tsaya ba sai a cikin gidansu saboda izinin izinin shugaba isa shehu ya ce jama'atu hazal kauni ta dari muhammadan ke billahi lazi duk dutsen da ka tambaya duniya ya san annabi kazal ujumu wal a'jamu da dabbobi da baibayi duk kowa ya san shugaba min ba'ad urbihi bayan larabawa kuma Allah ƙara masa tsira da aminci to da haka shi da'irar risalarsa ita ce magana isa da za a mulmule su a dunkule su a nazari su shau ya ce in ka leƙa da'irar nubuwa ai mutum ɗaya ne a ciki ce shugaba ne muhammadu isa ka ce illa kafatan linnasi bashiran wani zira dukkaninsu da hasken annabi suke zuwa sallallahu alaihi wasallam to واشتقاقه من التتابع an tsago shi ne daga attatabu bibiya Wani- wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan
ومنه قولهم جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا yana daga gare shi faɗin larabawa da suke cewa ja annasu arsala mutane sun zo wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan
فكأنه ألزم تكرير التبليغ kai ka cewa dai shi an an lazumta masa wato maimaita wannan aiken kullum aikin da zai ta yi kenan tun daga ran da kamilu zati ya ce inni rasulullahi ilaikum ya ce da su bayan an yi waliman nan ce yanzu idan na ce ga rundunar yaƙi ta ciyo mu ta danno garin nan namu suna bayan duwatsun nan da suka kewaye garin maka za ku yarda da ni sai aka haɗa baki waye ya isa ya karyata ka yaushe ka taɓa yin karya balle a karyata ka baka taɓa yin karya ba sai ya ce kun tabbatar da haka ce wallahi mun yarda ya ce fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin alim to ni daga Allah nake ni manzan Allah ne yau saƙon Allah yana hannuna yau tsamo bayi daga halaka yana hannuna yau ni za a bu a shiga aljanna yau ni za a kaucewa a fada wuta ya gaya musu haka yake nan to tun da ifara wannan aiki kamilu zati be bai sa filosof ya tsaya ba sai ran da ya ce Allah ya saukan masa da wannan aya wata yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun malaika jibril ya ce ya rasulullah to yau Allah ya gaya min cewa daga yau ba zan kuma saukowa doron ƙasa ba ce ka gama aiki ce an gama sai kamilu za ta dinga cewa a rafiƙul a'ala ce sai tafiya kwana uku koma ga Allah to shi kenan to tun daga ran da i fara wannan aiki ba a samu ran da i minti ɗaya ya wai don ya huta akan wannan aikin ba shine ulzima takrirar tabligh shi yasa tun ran da i kawo wannan sako masana sun ce dan adam din da bai taba hutawa ba daidai da minti ɗaya ba shine annabi muhammad bai bai san hutuwa bai taba hutawa ba kullum kwakwalwarsa ka za a siffofinsa ce aka yi laisatu lahu rahatu ba shi da hutu bai taba hutawa ba in ka gan shi a zaune kwakwalwarsa ce take siffanta take suranta ya za a tsamo kauni daga halaka gaba daya yasa ubangiji ya masa kirari ke wa kuntum ala shafahu furatin minan nari ba a gefen wuta kuke ba za ku fada gaba ɗaya kun jirkita za ku fada Allah ya ce fa an kaza kun minha sai ga kamilu zati ya zo shine ya ɗauko ku ya da da ku cikin aljanna to yadda aka yi wannan aikin ba hutu a cikinsu Allah ya ƙara musu tsira da aminci Mhm.
aw ulzimatil ummatu ittiba'ahu ko kuma shine wanda aka lazumta wa al'umma aka ce su bi shi kullum Allah gaya mana yake wa in tudi'uhu tatadu ku bi shi ku shirya wa diwullah wa diwur rasula man yudi'ir rasula faqad da Allah kullum Allah ce yake a bi shi a bi shi a bi shi ba kakkautawa ta واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين malamai sun yi sabani cewa annabiyu da ar-rasulu ma'ana ɗaya ce da su ko ko duk ma'ana daban-daban ce nabiyu fassararsa daban rasulu ma fassararsa daban ko ku a'a duk ma'anarsu ɗaya ce Mm.
وقيلهما سواء to sai waɗansu malamai suka ce da nabiyu da rasulu duk ma'anarsu ɗaya Mm.
وأصله من الإنباء asali dai labari ne wannan zuwa yake ya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza nabiyu kenan rasulu ma wani abu ne Allah yake bashi dai labari ne Allah yake gaya musu cewa kaza za a yi kaza za a yi Mm.
وهو الإعلام shine sanarwa واستدلوا بقوله تعالى suka kafa hujja da faɗin ubangiji maɗaukakin sarki وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ba mu aiko gabaninka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga wani manzo ko ko wani annabi shi sa Allah yake min rasulin wala nabiyin gaba ɗaya sai ya- ya dunkule su a gu ɗaya Mm.
فقد أثبت لهما الإرسال معا to kaga ya tabbatar musu da ma'anar aike gabaki ɗayan su قال yace ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا su waɗanda suka tafi akan wannan manufa babu wani manzo annabi ke babu wani manzo shine rasuli illa nabiyun sai ya zama annabi ko kuma wani annabi sai ya zama rasuli duk abu ɗaya ne Mm.
وكيلهما مفترقان wasu malam wasu malaman suka ce a'a daban-daban ne rasulu daban nabiyu daban Mm.
إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة da annabiyu da ar-rasulu sun yi tarayya a wani guri ɗaya tarayyar da suka yi a cikin annabta Allah yana wani asiri da su wanda waninsu bai san wannan asirin ba Allah ina ba su wani abu waninsu bai sanya wannan abin yake ba to sun yi tarayya a nan to
نعم والإعلام بخواص النبوة da kuma sanar da su keɓance-keɓancen annabta أو الرفعة ko لمعرفة ذلك kuma ɗaukaka ga sanin wannan وحوز درجتها da kuma tarar da darajar annabta
وافترقا في زيادة الرسالة للرسول amma sun bambanta sun samu rabuwa ta ɓangaren ita risala an ƙarawa wanda aka ƙarawa daga cikin annabawa sai Allah ya ƙara musu wata igiyar sai ce to yanzu kai wani rasuli ne wani rasuli ne amma kai wani annabi ne kai zamanka a cikin annabtarka Mm.
وهو الأمر بالإنذار والإعلان shine umarni da mutum ya zo ya gargaɗi ya ce a daina abin da ake yi
كما قلنا kamar yadda muka faɗa وهجتهم من الآية نفسها suka ce hujjarsu su ma ita waccan aya dai da aka kafa hujja da ita suka ce mu ma itan za mu ɗauko mu kafa hujja cewa tsakanin rasulu da nabiyu akwai bambanci التفريق بين الاسمين shine akwai bambanci tsakanin sunayen guda biyu ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ da rasulu shine nabiyu nabiyu shine rasulu meye na kuma maimaita su a ce min rasulin wala nabiyin a zance na kudura na Allah wanda yake yafi kowane zance azanci da balaga kuma a irin wannan suka ce ba zai yiwu ba ai annabi daban rasuli daban Mm.
قالوا suka ce والمعنى ma'ana abin da ake nufi وما أرسلنا من رسول إلى أمة ba mu aiko ba daga wani manzo zuwa ga wata al'umma aw nabiyyin wa laysa bi mursalin Ko- ila ahadin ko kuma wani manzo wanda ba mu aiko shi zuwa ga kowa ba
wa qad dhahaba ba'duhum amma shashinsu ya tafi ila anna ar-rasul man jaa bi shar'in mubtada'in zuwa cewa shi rasuli shine wanda izo da shari'a wanda ike ibtida'an kai tsaye izo da shari'a daga Allah Hmm.
wa man lam ya'ti bihi nabiyyun ghayru rasulin wanda kuma bai zo da shari'a ba ba annabi ba annabi annabi ne amma ba manzo bane wa in umira bil iblaj wal inzal ko an ce ya isar da saƙon ko an ce ya yi gargaɗin sai irinsa annabi musa wanda ya zo da attaura irinsa annabi isa wanda ya zo da injila su dawo sai da na dawo da alayhi salam to duka waɗannan kaga manzanni ne kuma annabawa ne Mm.
والصحيح والذي عليه الجماع الغفير magana dai ingantacciya wacce kunzumin jama'a suke kanta أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا duk rasuli manzo kenan annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba Mm.
وأول الرسل آدم farkon manzanni a ƙidaya shine annabi adam
وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wanda aka rufe ƙwauren annabta da shi shine shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Mm.
وفي حديث أبي ذر رضي الله ya عنه zo a cikin hadisin nan na abu zarrin allah ya ƙara yadda gare shi أن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu وذكر أن الرسل منهم sai aka ce amma manzanni a cikinsu ثلاثمائة وثلاثة عشر guda ɗari uku ne da goma sha uku أولهم آدم عليه السلام na farkonsu shine annabi adamu to sai aka kuma ƙara wata wasu igiyoyin kuma sai aka ce ga waɗansu su kuma ulul azami minar rusuli ake kiransu su kuma su su su hudu ne ga anna- ga ga nuhu ga musa ga isa alaihi salam ga ga ga kuma ainihin wato annabi ibrahim shine na farkon su ma annabi ibrahim da annabi nuhu da annabi musa da annabi isa sannan sai alfardul jami'u shi kuma shi kadai ne Mm, shine annabi muhammad to shine kashe-kashen yadda abin yake
فقد بان لك معنى النبوة والرسالة ya bayyana gare ka ma'anar annabta da ma'anar risala yanzu وليستا عند المحققين ذاتا للنبي amma ita annabta da manzanci a gurin masana haƙiƙar ilimi ba zati ba ne wato siffa ga annabin yadda kowa yake malam haka annabi yake ba wai wani abu ne ko a goshinsu ko a jikinsu siffa kalar jikin annabawa daban a'a ba haka ba ne a gurin mu haƙiƙai su annabawa mutane ne kuma ga su annabawa ne manzanni ne ma'aika amma in ka kalle su yadda kowane mutum yake haka suke ba wai wani siffa ce Allah ya halicci wani annabi da cewa duk manzo za a gan shi ko a jikinsa akwai wata alama take nuna an kaga wannan abun sai a jikin annabawa ake samu a ba, ba babu wannan ba wata siffa ce mu- wato tabbatacciya a jikinsu ba Mm.
ولا وصف ذات ba wata siffar zati ce Allah ya rubuta cewa duk annabi ga irin kalar zatin da za a yi shi ba a'a خلافا للكرامية في تأويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل amma an samu saɓani ga karamiyawa waɗansu mutane ne a wasu dogwayen zantuka da suka yi da kuma kaiwa da komo wasu a cikin wasu zantuka wanda babu wata madogara a ciki Mm, to amma duk da haka malam yanzu kai kaga shugaba muhammadu ka ce irin kowa ne eh na malam shi kuda bai taba hawa jikinsa ba kaga Allah ya bambanta shi gominsa ya fi lu'ulu'u kyau kaga an bambanta shi idan ya bi hanya yanzu da ka biyo ta za ka ji zatin annabi a jikin hanya ba saɓani ka je raudarsa yanzu ka ji za ka ji ƙanshinsa yana tashi ba wani turare da ake fesawa ƙanshin zatin manzan Allah ne ka je za ka ji haka ra'ayil aini za ka ga abin mamaki kana jin ana cewa unuku min safa'il kibbati wuyansa an ka kalla gani za ka yi launi launi na zinare ne ike gudana a wuyansa idan ya fito idan ya zo yin alwala zuba ruwa a hannunsa sai ka ga haske ina keta ruwan yana fitowa sai su taru da la'asar idan zai alula saboda suna so za su ga ya buɗe ka san galalin hannunsa don su ga ayar ubangiji alayhi salatu wassalam idan aka yi masa aski sai a tara gashin a rike shi sai a zaro fili ɗaya a ba wannan wannan a bashi ɗaya wannan a bashi ɗaya ka gani wani daga cikin su salafu ice a tattara min waɗannan kayan da nake da su idan na mutu a cikwikwiye su gashin ne su farcen su shugaba a danna a cikin bakina a lullube ni da likafanin don tafi da su shine hujja ta abun Allah kaji fa alayhi salatu wassalam alkabbarsa in ji sai da hafsa da aka ajiye ta bukatar su dama wannan alkyabban nan da an kawo mutum yana sharafa zai mutu sai a jika masa ita sai a bashi ya sha ya warke a take saboda ya taba lullubawa ita a jikinsa sallallahu alaihi wasallama Allah ya ya kullun alama yake sawa wannan ba irin kowa bane wannan ba irin kowa bane akuya ba ta zo nan zamu karanta ba ta ganshi ya yana yana zaune ta zo gabansa ta tsaya sai ya kama mata kunne ya rike mata yana ina rike mata kunne da itika kunnen sai ga gashin wajen ya zama kamar zinare Allah ya gyara wannan gashin saboda hannun shugaba ya rike mata tana haihuwa sai ga hannun shugaban a jikin kunnen yayanta su ma suna haihuwa sai ga hannun a jiki don ya nuna wannan fa na musamman ne ran da ka je wa ubangiji kana cewa ka'idar da kasa ta cewa na musamman ne ni ban gane ta ba billahi ya sa mutum a wuta ba zai fito da shi ba kullum so yake ka dinga gane masa wannan na musamman ne mu'amala da shi sai an shirya sai ka nutsu sai ka yi ladabi dole to sannan za ku shirya da Allah don kakka ji wannan ka'ida ka ɗauka wannan ta laƙi cewa hakan nan ba wannan wani ilimi daban ake nufi ba irin wannan maganar da nake yi yanzu ba eh wannan ita waccan hanyar ta daban wannan hanyar ta daban ita ma kware kuwa
wa ammal wahayu amma shi wahayi fa asluhu al-isra'u asalinsa shi alwahayu ma'anarsa shine gaggawa
فلما كان النبي يتلقى ما ياتيه من ربه بعجل سمي وحيا yayin da abin da shi annabi yake karba daga ubangijinsa yana karbarsa ne ta jihar gaggawa an am daga nan ne aka ambace shi wahayi
وسميت انواع الالهامات وحيا an ambaci nau'o'in ilhama da Allah yake kimsa wa mutane shi ma an ambace shi da wahayi
tashbihan bil wahyi ila nabi don wato kamantawa da wahayi zuwa ga annabi
وسمي الخط وهيا لسرعة حركة يد كاتبه an ambaci rubutu ma wahayi saboda saurin hannun mai rubutun Mm.
ووهي الهاجب واللهج سرعة إشارتهما an ambaci wa- an- ana cewa wahayul hajibi wa- na wahayi na gira kamar ka yi wa mutum sigina da idanka saboda saurin ishara da su aka ambace su da wahayu Mm.
ومنه قوله تعالى yana daga gare shi faɗin ubangiji maɗaukakin sarki فأوهي إليهم أن سدوا بكرة وعشيا sai ubangiji ya musu wahayi cewa ku tsarkake ubangiji bukuratan da safe wa ashiyan da kuma maraice أي أو مع ورمزا ai ma'anarsa au ma'a ya ishara ya kuma yi nuni zuwa gare su وقيل كتبا wata maganar aka ce aikataba ya tabbatar a gare su ومنه قولهم yana daga gare su faɗin larabawa da suke cewa
الوهاء الوهاء إيه.
السرعة السرعة in ce in suna so a yi sauri sai zanga ce alwaha alwaha to daga naka samu alwahayu sauri Mm.
وقيل أصل الوهي السر والإخفاء wasu suka ce ma'a asalin alwahayu shine asir wal ikhfa'u shine boye abu da kuma boye shi
ومنه سمي الإله وهيا daga nan ne aka ambaci kimshan da Allah yake wa mutane a kwakwalwarsu aka ce nan ma wahayi ne
ومنه قوله تعالى yana daga gare shi faɗin ubangiji maɗaukakin sarki وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم hakika shaidanu suna sanya wasu wasi sai aka ce ya yuhuna suna yin wahayi to wahayin ba wa irin wahayi na mala'ika ya zo ya kawo annabi wannan wahayin ba ma'anarsa suna sa musu wasu wasi a cikin zukatansu Mm.
أي يوسوسون في صدورهم suna sanya wasu wasi a cikin kirazansu
ومنه قوله ينا- وأوحينا إلى أم موسى a daga cikinsa ne Allah ya ce mun yi wahayi zuwa mahaifiyar annabi Musa أي ألقي في قلبها ai Allah ya jefa a cikin zuciyarta
وقد قيل ذلك في قوله تعالى an faɗi haka ma a cikin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا bai kasance ba ga ɗan adam Allah yi magana da shi sai ta kan wahayi أي ما يلقيه في قلبه ai abin da ubangiji yake jefawa a zuciyarsa ba tare da wasuɗa ba
فصل wannan fasali kenan إلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة to ga kuma wani fasalin ya shigo da shi ice kai sani ma'anar da ya sa muke ambatan abin da annabawa suka zo da shi ake kiransa mu'ujiza me ma'anar abin da annabi zai zo da shi aka ce da shi mu'ujiza wani dalili ne yasa Mm.
هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها shine halitta ba za su iya zuwa da irin wannan abun ba Mm.
وهي على دربين to mu'ujiza kala biyu ce
درب هو من نوع قدرة البشر Ka- kaso na farko abu ne wanda annabi zai yi shi a al'ada zai iya yiwuwa ɗan adam ya irin wannan abin zai iya yiwuwa ɗan adam wanda ba annabi ba shi ma ya irin wannan abin to amma idan annabi ya zo ya ce ni mu'ujizata ni annabin Allah ne to me mu'ujizarka mu'ujizata shine zan izini yanzu kowa i zauna ko ba kai niyya ba sai ka faɗi ka zauna kuma ba za ku tashi ba sai jibi kaga tashi tsaye a yana cikin ikon ɗan adam to amma in annabi ya ce ku zauna kar wanda ya tashi sai jibi wallahi tallahi ba mai tashi to kamilu zati da waccan ɗin da wannan diyayi su ran da aka yi rigiman nan tsakanin mutumin madina da mutumin mm, wato Quraysh- abin nan mutu- mutumin maka da ansari da muhajiri ne a wajen ɗiban ruwa sai rigima ta haɗa su aka samu saɓani ba a samu fahimtar juna ba sai shi mutumin muhajiri na maka yace ya ku yan uwana muhajirai ku zo ku taimaka mu sai shi ma wannan yace da da ya ku yan uwana mutanen madina ku zo ku taimaka mu kaga kalma ce ba ta da daɗi ga shugaba ya zo Allah yana mai kirari wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah to shikenan sai magana ta zo gurin shugaba shugaba ya ce yanzu wannan kalma mun riga mun shafe ta mun gama innamal mu'minuna ikhwatun ɗan uwan juna ne ya za ka yi wannan ka ce wai kai shugaba ya ce tun da ni annabin Allah ne jakadan Allah ne yau zan goge muku wannan abun sai ya ce duk a tashi duk sai aka tashi ya kowa mai doki ya hau mai raƙumi ya hau kowa ya hau shi nan kowa ya shirya sai ce to a kama tafiya tun daga fitowa alfajir ake tafiya shugaban halitta ya ce ai ta tafiya ba wanda yake kowa magana tafiya ake tafiya ake tafiya sai da rana ta yi zawali a zahar ta yi sai ce a tsaya daidai nan aka ce to a yi sallah sai shiga gabaita da sallah sai sallah aka yi sallah ana idanwa ya ce to a tashi a ci gaba da tafiya sai tafiya yi ake yi ake sai la'asar in tsaye da su a wani gu aka yi la'asar a gurin ba wanda yake da ƙudurar ikonsa a lokacin nan da abin da yake cikin zatunsu ya kama ya danke a hannunsa da dabbobin da raƙuman da shanun da komai a yanzu a hannunsa ake kawai umarni yake yi sai da aka yi isha aka je wani gu ya ce kowa ibacci a nan ba wanda yi minti ɗaya bai bacci ba da dabbobin da kowa da kowa tsaro ya nemi su goga ya nemi su operation a zuciyarsu saboda kar wani ya dinga jin haushin wani a ciki da aka farka shikenan ba wanda ya ƙara tuna wannan abin har kowa ya koma ga Allah to kaga wannan abu ne a ikon ɗan adam amma shugaba ya ce yanzu mu'ujiza ce a guna mu'ujiza ce ba wanda zai iya wannan abun yanzu duk inda ka kai karfi a cikin salaha da lamarin daidaituwa ba ka isa kai wannan abun ba wannan sai annabi muhammad sai shugaba to sai goge musu wannan abun a zuciyarsu za kuma mu karanta wannan abun a nan gaba
fa'ajazu anhu sai suka takaita gabarin wannan fata'ajiluhum To- anhu fi'ilun lillahi to ai kaga gajiyar da su aikin Allah ne
dalla ala sidqi nabiyyi da yake nuna gaskiyar annabinsa annabin shu- shugaba sallallahu alaihi wasallama Mm.
ka sarfihim an tamannil mauti kaman yadda Allah ya ce da Yahudawa ba ku yarda da abin da na aiko manzo Allah da shi ba to in da gaske kuke ku ce kuna so ku mutu yanzu ka ce ina so in mutu wahala ne to faɗi kai ya ba Yahudi faɗi har yau din nan manzo Allah ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya duk wanda ya faɗa da yawun da yake bakinsa kan yi haɗiye shi za a makure shi har gobe ku ce kuna so ku mutu isa Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya shugaba ne yace fatamannawul mauta in kuntum sadiqina ba za su iya ba
wa ta'jilihim an al-ityan bi mithli al-qur'ani ala ra'yi ba'dihim da kuma zuwan su zo da irin qur'ani yanzu a yi irin qur'ani ai magana ce ko qur'ani magana ce rubutu ne kowa yana yi manzo Allah ya ce in da gaske kuke za ku iya ni ba annabi bane to ku ku yi qur'ani layi biyu ko uku. ko aya ɗaya ko goma irin ƙur'ani da yaren ƙur'ani ku yi ƙaramar aya gajeriya wacce ba ta da wacce ba ta da harafai da yawa sun manazar kenan to ku yi irinta har yau shiru ba dama ba iko gashi dai magana ce rubutu ne yau din nan Allah ne ya san sadaran da za ya fi layi miliyan dubu yau za a rubuta amma so ake a yi irin na annabi da izo da alkur'anin nan daga fadar Allah zai yiwu ba dama an gaji an yi shiru ba mai iya yin kama ƙur'ani
Allah wa darbun huwa kharijun an qudratihim kala ta biyu shine abin da dama dan adam ma ba zai iya ba sai kawai shugaba ya zo da shi dama kwata-kwata dan adam ba zai iya haka ba sai ya zo ya ce to ni annabin Allah ne kuma hujjata ga Allah ga abin da zan gaya mu kamar me
فلم يقدروا على الاتيان بمثله ba su sami iko don zuwa da misalin irinsa ba كإياء الموت kamar raya matacce kamar raya matacce annabi isa ya tashi matacce to قلب العصا حية kamar sanda i- girkida i koma maciji waye zai iya wannan babu dama وإخراج ناقة من صخرة kamar fito da taguwa daga cikin kamfar dutse in kai annabi ne sai dai dutsen nan ya tsage taguwa ta fito mu ga haka annabi salihu kenan mm.
وكلام شجرة da magana da bishiya ta zo ta ce je ka ce ina kiranta in ji shugabanmu ya ce ki zo in ji- in ji shugaba ya ga aba tana zaro jijiyoyi daga ƙasa ta kwanta ta taho tana jan tana jan geza
ونبئ الماء من الأصابع kaman kirtowar ruwa an shiga zazar da kan a zo gida in dai za a zo gida to duk mutuwa za a yi ba ruwa an rasa yadda za a yi shugaban talikai sai na umar ya zo itarar da sahabbai suka zo suka ce ya rasulallah ba ruwa tagoyinmu za ka yi izini mu yayyanka su a ɗebi ruwan ciki a sha a dafa nama a ci kai izini yace shi kenan na yi izini a ji a yayyanka su an zo an fara shirye-shirye sai ga sai na umaru me za ku yi mun gaya wa shugaba ne mun yami izini saboda ba abinci guziri ya kare komai ya kare mu yanka tagoyinmu yace ku dan saurara sai ya je ya samu shugaba ya rasulallah abinci ne ya kare ba komai ba wani abu da ake da shi amma su wani sun ce kai musu izini su yanka tagoyinsu ya ce kwarai kuwa to ina ganin zan ba da shawara ita ba da shawara tun da kana nan a cikinmu abin bai kai mu yanka tagoyi ba to ya kake su kake ganin za a yi ita ragowar kayayyakinmu za mu kawo kowa ya kawo ragowa ko dabino ɗaya ne kowa ya kawo a zo a zube shi a gabanka in aka zube shi a gabanka ka ɗora hannunka ka kalli abincin nan komai bayyana zai yi sai ya ce hakan ma ya yi shugaba kaga ya ce wa'ancan ya yi wannan ma ya ce shi ma ɗin ya yi saboda shi a gunsa da wancan ɗin da wannan duk abu ɗaya ne shi Allah kawai yake dubawa sha'anin shugaba kwai zurfi mal aka kawo aka zube kayayyakin nan yadda sai na umarin ya faɗa ya ce hakan za a yi aka gada sai ya ce ai ba ma sai an yi hakan ba kowa ma sai in izini yanzu ya gan shi ya cika da kaya amma yadda ka faɗa ɗin ai hakan ba komai saboda shi uzunu khairin ne Eh, mai jin alheri ne yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minina shi sirri ne Allah ya shirya yadda yake daban yadda musulmai ya kamata su zo in dirasa ce wannan ta kimiyya a zo a yi wannan dirasar a kan janibin shugaba a kalli waɗannan abubuwa bisa nassoshi ingantattu da suka zo a zo a yi wani karatu a kan janibin shugaba don a ƙara samun wani haske Eh, da mu'amalolinsa da halayensa da ɗabi'o'insa yadda i ɗin nan sirrika ne masu ƙarfi a ciki Allah ya ƙara musu tsira da abu to wannan kaga ɓangaren ɗan adam ba zai iya wannan ba ɗan adam ba zai iya ba to shi ne yanzu alƙali yake so ya fara kawo mu'ujizozin da ya kawo na farkon sannan kuma sai a shiga wancan kuma a yi ta tafiya a yi ta ta yi amma babban muradinsa mutane ƙauna annabi ta ƙara shiga zuciyarsu a ƙara imani da shi a ƙara sallama masa a ƙara jin cewa in an jingina da shi babu tsoro Allah ƙara masa tsira da abu shehi Allah ya saka masa da alkhairi dukkanin mu baki da Allah ya biya bukatun mu rana ya taiwon Allah yadda za mu ajiye karatu sai kuma Allah ya kai mu cikin watan Ramadan albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam ba da fatiha hadiya ga shugaba